أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم أشرين دقائق غوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau biyu ne ku biyu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke yin darussa a cikin waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta sha takwas رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم diyar manzon Allah su sama na na ruƙayya mun ji aurenta mun ji mahaifiyarta na na Khadija sannan mun ji aurenta na farko da Utbatu na Abi Lahab da kuma yadda shi Abu Lahab ya raba aurensu bayan musulunci ya zo to bayan nan sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya aure ta to shine sai mali yace qala ibn Sa'd al-Imam ibn Sa'd rahmatullahi alayhi ya fada a cikin at-tabaqat nasa hajarat ma'ahu yace ta yi hijira tare da shi tare suka yi hijira ta yi hijira da sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ilal habashati zuwa garin habasha alhijrataini jami'an sun yi hijirori duka guda biyun da hijirar farko ta habasha da hijira ta biyu duka tare suka yi قال يتي إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط أكا رويتو حديثي أما بي إنجنتبا أكا شيء النبي صلى الله عليه وسلم ya ce da Usman ibn Affan da matarsa Ruqayya radiyallahu anhuma innahuma la'awwalu man hajara ila Allah ba'da Lut su ne suka yi hijira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a matsayin na farko bayan Lut alaihi salam amma hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni wasu ma malamai sun siffanta shi da cewa hadisi ne batsil mun gane annabi lut alaihi salam yin hijira ai ya bar garinsa da ake aikata alfasha ya kasance tare da annabi ibrahim alaihi salam ko Allah ce fa amana lahu lut annabi lut alaihi salam ya gaggata annabi ibrahim alaihi salam suka ci gaba da rayuwa tare to amma cewa da da sayyidina usman ibn affan da sayyida ruqayyah bint rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sune farkon wanda suka yi hijira bayan annabi lut ba haka bane hadisin bai inganta ba kuma sannan ai ba su kaɗai suka yi hijira zuwa habasha ba ina jafar wanda shi ya shugabanci ma tafiya shi ya magana a gaban a gaban a gaban sarki annajashi kaga shine wannan sadaka hadisi ne mai rauni wa waladat min Uthman Abdullah ta haifa masa Abdullah wa bihi yukna da shi ake masa sunan alkunya sayyidina Uthman Abu Abdullah to Abdullah ita Ruqayya ita ce ta haifa masa shi ita ce ta haifi ita ta haifi Abdullah din wa balaga sitta sinin ya kai shekaru shida fanaqarahu dikun fi wajhihi sai aka samu zakara sai ya cakure shi a fuskarsa a ida kenan so tari idza utliqa alwajhu musamman idan aka faɗi naqratu dik di abin nan a ce zakara ya ya cakar mutum ko ya cake shi to a ida ake nufi domin yutlaqu alwajhu wa yuradu bihi al'ayn a larabci ha a Hausa ma a Hausa ana cewa yana ciwon fuska ciwon fuska fuska shi ce ta kumbura duk a idan shi ke ciwo to a larabci ma sukan yi amfani da lafazin fuska amma suna nufin me suna nufin ido so da aka sai zakara ya takare shi a idansa fatamira wajhuhu sai fuskarsa ta kumbura bayan idanunsa sun kumbura idan shi ya kumbura sai fuskar shi ta kumbura ga baki daya famat sai Allah ya karɓi ransa saboda ka baya cin ya'yan sayyidina Usman ibn Affan waɗanda suka girma amma da shi ake masa alkunya Abu Abdullah haka ake ce ma sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu thumma hajarat ila al-madinati ba'da Uthman sannan kuma sai ta yi hijira tare da sayyidina bayan sayyidina Uthman zuwa Madina wa maridat qubayla badr gab da za a tafi yakin badar a shekara ta biyu sai ciwo ya kama ta ciwon ajali fa khallafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha Uthmana sai sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce sayyidina Uthman ya zauna ya kula da ita saboda mahimmancin mata a musulunci wannan yana tabbatar da hujjar wajibi ne mutum ya jinyar matarsa idan ba ta da lafiya ba kamar yadda wasu malaman fiƙihu Allah ya saka musu da alkhairi suke gani cewa jinyar mace haƙin iyayenta ne ba a'a ma damar tana da miji to shi zai kula da ita manzo Allah suma ummatansa ba su da lafiya shi ke kula da su sannan ita Uqayya radiyallahu anha da duk jinyar da ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa na Usman ya kula da ita aka ce ba sai ya je Badar ba da aka dawo Badar duk falalar da mutanen Badar suke da ita da kuma ganimar da aka samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Usman ma na da su saboda jinyar matarsa Uqayya da yayi fatuwfiyat sai ta rasu wal muslimuna bi Badr a lokacin musulmai suna Badar sai taras da aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka ma sayyidina Usman ibn Affan ganima sannan kuma in zaka kalli ka'imar sunayen waɗanda suka je Badar to zaka ga sunan sayyidina Usman a ciki 310 wani abin nan to sayyidina Usman na cikin su radiyallahu anha wa ardaha Allah ya yadda da ita kuma Allah ya yadda da ita yadda da ita wato ya sa mutane su yadda da ita wannan ita ce ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce mata ta goma sha takwas a cikin jerin matan da mala ya tara su ya ba da tarjama su a cikin wannan littafi na na ruqayya radiyallahu anha baiwar Allah diyar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna ganin da yawa jumhurin malamai kamar da al-imam ibn hajar ya tabbata a cikin al-isaba ita ce babba a cikin mata a 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha tara ummu kulsum bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam nana ummu kulsum ita ce matar ita ce matar sayyidina usman ta biyu malamai sun tattauna a hiya asgharu min fatimata aw fatimatu asgharu minha ta girma na fatima ko kuna na fatima ta girme ta sun yi maganganu a kai da ita da na na fatima waye girma wata wace ce ta girma wata ita ta girme ta ko ko a'a na na fatima ce ta girme ta akwai wannan sabanin da malamai suke da shi mala yace al-bad'atu ar-rabi'atu an-nabawiyya kaga shi ya tafi akan cewa na na fatima ta girme ta kenan ita ce al-bad'atu ar-rabi'atu an-nabawiyya ita ce tsoka ta hudu ta annabi sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah sama ya faɗi a haƙin na na Fatima ko yace Fatimatu bad'atun minni yu'dini ma azaha Fatima wata tsoka ce daga jikina duk abin da zai bata mata rai to ni ma zai bata mata rai to shine nan kaga mala ya tafi akan cewa ita ce ta hudu ce ita ce karamar ita ruqayya yuqalu tazawwajaha utayba ibn abi lahab malamai wasu sun ambata kama al'imam ibn abdulbar a cikin alisti'ab ya ce ruƙayya utba ya aure ta utba tubna abi lahab ita kuma ɗan abu lahab da ake ce masa utaiba shi ya aure ta sannan kuma abu lahab yana da wani ɗa ana ce masa mu'attib ƙarai shi dai duk daga daga ita ainun da ta'un da ba'un diyayensa utba utaiba mu'attib to amma malamai sun tattauna kan wannan riwaya tabbatarta cewa tabbas abu lahab ya auri ‘ya'yan abu lahab guda biyu sun auri ‘ya'yan manzo Allah sama guda biyu da yawansu sun firin jayar da cewa ruƙayya ita ce utba ya aure ta abu lahab ya ce idan baka sake ta ba ba ni ba ka shi ke ne sake ta to amma na utaiba to akwai maganganu da yawa a kai a al'imam ibn hajar a cin al'isaba yana ganin kamar abin akwai ya ce fihi nazar akwai abin dubawa a ciki amma dai na shi na yayarta ruƙayya da utba ya tabbata ko wanda shi shi utban ya musulunta kamar yadda muka faɗa sannan dan uwansa mu'attib shi ma ya musulunta da yawan malaman sira sun tabbatar da cewa su biyun nan sun musulunta sun musulunta da su aka je Hunain sun ba annabi sama a yakin Hunain a shekara ta takwas bayan fatu Makka to a takaice dai wannan mas'ala ce khilafiyya malam ibn hajar yace fihi nazar wa aslamat wa hajar yuqalu tazawwajaha utayba ibn abi lahb thumma faraqaha sannan ya rabu da ita wa aslamat wa hajarat ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta musulunta sannan ta hijira tare da annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu kulsum ummu kulsum alkunya ce amma kusan dillata fai ba su ambaci sunanta ba sai dai wannan alkunya ɗin ummu kulfu falamma tuwfiyat ukhtuha ruqayyatu tazawwaja biha usman lokacin da ƴan uwarta nana ruqayya ta rasu a hannun sayyidina usman a ya a shekarar da aka yakin badar shekara ta biyu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake aura mata ya sake aura ma sayyidina usman ita wa hiya bikrun kuma budurwa ce to ka gani ko ka ga maganar cewa utaiba ya aure ta a tusamma bikran wa qad tazawwajaha ghayruhu ka ga hiya ayyum kenan a wancan saboda ka budurwa ce fi rabi'il awwali sanata talatin falam talid lahu a shekara ta uku bayan hijira a watan rabi'ul awwal sannan kuma bata haifa ma sayyidina Usman ibn Affan da ba ba su haihu ba وتوفيت في شعبان سنة تسع شكرة ترى أوة شعبان ترس قالت هذا هنا سيدنا عثمان بن عفان شكره شدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كن عشرا لزوجهن عثمان من زال سمي شدا سن كي قوما زامي تباس سنة زامي تباس سيدنا عثمان سنة رسوة تو تو تو دا سي من باش سيا أوريس شي يسا أكي شمس ظن وغير annurul ula ke annur namiji kuma bai da mace amma sai aka ce masa zunnurai kaga in ka tashi za ka bayani sai ka ce annurul ula ba annurul awwal ba annurul ula as-sayyida ruqayya wan nuru thaniyatu as-sayyidatu ummu kulsum radiyallahu anhuma to sune wannan kuma sharafi ne da daraja ga sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi da darajar da yake da ita a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an anas qala ra'aytu an-nabi sama jalisan ala qabriha sayyiduna anas radiyallahu anhu yace ya ga manzo Allah sama ya zauna a bakin kabarinta ya'ani ummu kulsum yana nufin kabarin na na ummu kulsum wa aynahu tadma'an idanuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zidda hawaye yana kuka sama yana kuka ya halatta ai kukan mutuwa abinda ba a yi da shi ba shine kwakwazo da ihu ma ya halatta innal ayna la tadma'u wa innal qalba la yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabb subhanahu fa'idatu hadhihi ar-riwayah la tata'aradu ma'a qawli sama innal mayta yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi mala yace wannan hadisin baya cin karo da riwaya da take cewa lallai mamaci ana masa azaba idan danginsa sun masa kuka يقول الشيخ الألباني معلقا ما الألباني رحمة الله عليه ينا تعليقي أتشن أحكام الجنائز وبدأها yace laisa al-muradu bihi mutlaq al-buka ba ana nufin kawai kuka bane bal buka'un khasun wa huwa niyaha wani kuka ne na daban da suke suna gunji ana ihu eh ana ihu ana kwakwazo shi aka hana ayi amma hawaye babu laifi tausayi ne قلت والأحاديث الواردة في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء أصحابه كثيرة متضافرة ai hadisan da suka zo suke bayani akan kukan annabi sallallahu alaihi wasallama da kukan sahabbansa kasiratun suna da yawa mutadafira kuma sun sun kukullu suna da yawa sun caccakudu suna nan da yawa min ad-dhafr ad-dhafr shine abi ya hadu da junansa shi yasa ake ce ma kitso ai dhafira ko tukka daya to wannan ita ce na na ummu kulsum radiyallahu ta'ala anha diyar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mata ga sayyiduna Usman ibn Affan ita ma kuma ta rasu a hannunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara mana san su ya ba mu ikon koyi da su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in